إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قد سبق لنا في الجمعة السابقة الحديث عن السلف وبينا أن السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بحسان وذكرنا الأدلة على وجوب اتباعهم عقيدة ومنهجا وسلوكا واليوم نريد أن نلقي ضوءا عن العقيدة السلفية والعقيدة السلفية أيها المسلمون تعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأنه واحد أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأسمائه وصفاته وتعني أيضا إيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره وتعني السلفية الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وكل دعوة وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى بعثه الله إلى عامة الجن وكافة الورى ولا يسع لأي إنسان الخروج عن شريعته وما جاء به من عند ربه وأن القرآن كلام الله الله منه بدا قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون حقا وايقنوا انه كلام الله سبحانه وتعالى ومن عقائد السلفية الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في جنات عدن دار أمان رزقني الله وإياكم النظر إلى وجه الكريم والمعراج والإسراء حق وكذلك الحوض واللوح والقلم وسؤال المنكر والنكير وعذاب القبر ونعيمه وأشراء الساعة من دجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض كل ذلك حق وتعني السلفية أيضا الإيمان بالقدر خيره وشره وقدر والقدر وقدر والقدر سر الله في خلقه لا يعلمها إلا الله ولا ندخلها بأقسية ولا التعمق في النظر فيها لأنه ذريعة الخذلان والإيمان قول وعمل واعتقاد ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نفرئ في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر الصديق تفضيلا وتقديما على جميع الأمة ونؤمن بأن دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا وارزقنا اليقين والثقة بك يا يا ولي الإسلام والمؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس والعقيدة السلفية أيها المسلمون لها خصائص وميزات عديدة منها الاهتمام بكتاب الله حفظا وتفسيرا والاهتمام بالحديث النبوي معرفة وفهما ولأنها ولأنهما مصدر التلقي عندهم ومنها أيها المسلمون الاتباع وترك الابتداع والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في دين ومنها الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق ومنها وتوحيد صفوفهم ومنها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة ومنها الإنصاف والعدل فهم يراعون حق الله لا حق أنفسهم أو الطائفة ومنها الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى كل هذه نبذة من عقائد القوم أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وندعو الناس جميعا إلى هذه العقيدة المباركة ونبذ كل ما سواها من العقائد الفاسدة يا مسلمين a guje ta aƙida haƙayi haƙuri da jinkiri da aka samu saboda wasu uzurori abu ya faru bai da za a iya sai bisa ƙadar Allah maɗaukakin sarki a haƙuri ɗan jikiri don haka a guje za mu ja a guje aƙida da muke bayani makon da ya gabata min tattauna ne game da suwaye salaf suwaye salafus salih me haƙƙinsa akan mukan cewa in an ce salafus salih kakka fahimci wani ɗan ustazin da ke an goku shine salafus salih a shi yana bin salaf ne salaf su ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ko kuma kace sahabbai da tabi'ai da suka bi suke kyauta wasu ake cewa salaf waɗanda suke koyi da waɗannan mutane ake ce salafiya mun yi bayani a makon da gaba da cewa waɗannan salaf sahabban manzon Allah da waɗannan tabi'a na gari Allah ya kwadatar da mu ya nuna mana cewa lalle ilallan wajibi ne bisa a dukkan abin suke na addini ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi akan haka ne muke muka ce za mu yi bayani game da aƙidun su salaf daga cin aƙidun salaf ƴan uwa musulmi ko kuma aƙida salafiya shine ta kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin dukkan al'amuransa na farko iman da cewa ko Allah maɗaukakin sarki sannan iman da cewa shi kaɗai ne a cikin ayyukansa kuma shi kaɗai za a bautawa sannan siffofin shi kaɗai ke su ba wanda yake tare da Allah a wannan abubuwa ɗin ba wanda zai musu da ni da kai gaba ɗaya cewa Allah lalle yana saman mene akwai shi tun daga rana ga dare ga ni ga ka ga yanayi da ba zai a ce wani abu haka kawai suna faruwa ne babu wanda ya ko babu tsari ba kai ka san wannan duniya ke gudana a haka yadda kake ganin ta akwai tsari a cikin ta ga Najeriya kadai ta gagari yan sanda da sojin shugaban kasa da duk ta rikice masa gaba daya amma ka dubi da Allah yake kula da duniya gaba ɗayan ta ko ina ya ba ya saukar da ruwa lokacin da ake bukata ya saukar da sanyi ya saukar da zafi wannan duk dalilai ne waɗanda suke nuna cewa akwai Allah kuma ya cancanta mu gode masa don haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki kuma za mu bauta mashi insha Allah shi kaɗai ba za mu shigar da wani wajen bauta gare shi ba kuma siffofin shi gaba ɗaya ba za mu yi da mu haɗa wanda shi a cikin siffofinsa ba yan wa musulmi daga cikin imani ko kuma aqida ta salafiya shine imani da dukkan littafan Allah da kuma dukkan mala'ikun Allah da kuma dukkan manzannin Allah sannan daga cikin aqida mu shine cewa mun imani da cewa akwai kadara ta alkhairi da kuma tashari dukkan su daga jan Allah madaukakin sarki ne ba za mu ci a alkhairi ka wajen Allah sharri ba a duk abin da ka gani ga wajen Allah ne kuma duk abin da ka yana faruwa akwai hikimar da Allah ya sake wannan abu daga cin aqidar mu yan wa musulmi yan aqidar salafiya shine iman da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda yazo yace shi ma annabi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to na ka tabbata automatically wannan kai tsaye bata ce kuma son zuciya ne ba wani annabi da haka yan ahmadiyya da ke da'awa cewa akwai ahmad gulam miraza shi ma ya zo annabi ne shi ma wannan malamai ma sun ida faki akan cewa kafare ne arna ne ba ba ma musulmi bane wayannan ga sanan kuma muna da su a ina benin nan ma zare akwai su lagos edo na ne ga sanan akwai ingila akwai india ga sanan suna da wani suna cewa wai akwai wasu annabi wai ahmad gulam shi ma annabi ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu aqidan mu ahlus sunna wal jamaa aqida ta salaf shine duk wanda ya ce shi wani annabi ne ba annabi Muhammad ba to bayan annabi Muhammad to wannan kafiri ne don haka sai na abaka ya ringa haɗa rundunonin yaƙi suna zuwa suna yaƙa waɗanda suke da wasu ma annabawa ne irin su musailamatul kazzab irin su saja irin su dalaihatul asadi a zamanin sabai sun da wasu ma annabawa ne amma sabon manzon Allah ba su kyale su ba sai ga bayan su tukuna domin rusa addinin musulunci ne to muna da aqidar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kamakin annaba babu wannan annabi zo bayan sa sannan kuma shine shugaban dukkan manzanni Allah ya shiryo ya aiko shi ne kuma gaba daya ga dukkan mutane da ba yahude da ba nasare da mawjuse da wanda ba bai komai duk annabi ya aiko shi ba zai ce a shi na shi annabi kaza ya zaba a duka wanda yake da rai bayan zuwa annabi Muhammadu ya shiga ƙarshen dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ki ko ya so dan haka kuma yan uwa musulmi ba zai yiwu ba wani ya ce wai shi yanzu ba sai ya bi shari'ar annabi Muhammadu ba shi yanzu wani abu yake bi yanzu shari'ar annabi Muhammadu wasu ne za su bi shi ba zai ba kuma shi musulmi ne ko kuma shi menene wannan ba zai yiwu ba yan ɗariƙun sufai suna da wannan aƙida din su masu ilimin haƙiƙa da haƙiƙa ta haƙiƙa waɗanda ake ce da su yan faira suna cewa wai idan mutum ya kai wani matsayi a cikinsu zai daina sallah watakila wani cinku ya taɓa jin irin labarin sai ya daina sallah ya daina azumi ya daina ibadu gaba ɗaya in kai magana me yasa bai sace a to ai shi wadan hakika ne kai ma baka kai bane in ka kai duk zaka daina wani abubuwa din wato ya kai wani mataki ba zai ba in ka ce to annabi Muhammad sai ya ce a shi wannan shari'a ce ta kuce su kuma sun wuce shari'a duk wanda ya ce ya fitar ga shari'a malamai sun ittifaqi cewa yayin ridda wannan mutumi din bai yiwa mutum ya fitar ga shari'a manzon Allah abin nan da manzon Allah shi dole shine za a bi shine kadai hanyar shiga aljanna ba wata hanya ta shiga aljanna ba ta hanya abin da annabi Muhammad zo da shi ba wallahi in ma wani ya dole ka jefa mai da kayansa jefa mai dariƙar sa Allah ya mu dace daga cin aqidun ahlus sunna jama'a yan uwa musulmi shine cewa qur'ani magana Allah ce lalle magana Allah ce mala'ika jibril ya jiro ga wajen Allah kuma ya sauka zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka mu'mine suka gazgata shi su Abubakar Siddiq akan haka suka bi shi kuma suka kasance suka sankance magana Allah ce mu ma mun yi da Qur'ani magana Allah ce mun sankance akan haka dan gashi nan Allah ba ya ce walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera Qur'ani da a ce ba daga wajen Allah kira tun an samu sabani yau shekara 1443 ba a samu sabani ko da na wasali guda ɗaya ba wanda ya tabbatar magana Allah ne ba wani littafi zai shekara biyar ba samu gyara a cikin shi ba amma hayyar ƙur'ani ba gyaran ko da wasali sannan kuma duk ma'anonin da yake ɗauke da su suna nan gamgam wallahi sai dai a zo a ƙara koya kuma a ce an gano ko da an faɗo na ba saɓanin shi sai kuma kuwa ce to yanzu an gano shi ne daidai da yawa masana kimiyya sun musulunta sakamakon kimiyya da ke cikin alkur'ani to muna da imanin cewa qur'ani magana Allah dan haka duk abin zo da shi muna runguma ne ido rufe ake cewa komai da kan jikin karfi mai kirkan alkur'ani daga cikin imani aqida ahlus sunna shine ranar alkiyama za ga Allah mun yarda da haka wannan a cikin aljanna babu shakka mu yana su ga Allah a bisa hadisai da suka zo da wasu ayu akan haka din sannan muna roƙon Allah da inda ku azurta mu da ganin Allah cikin aljanna firdaus ala sannan mi'raji da isra'i gaskiya ne Allah ya dauki annabi Muhammadu ya kai shi da Baitul Maqdis ya kai shi kuma har can sama sama har fadar Allah madaukakin sarki wannan dukkan shi gaskiya ne mun yi da haka saboda hadisai tabbatu akan haka sannan akwai haud tafki na filin alkiyama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda idan mutum ya samu ya sha wannan tafki din ba zai kishi ba har abada Allah ka azurta da ku ga gaba ɗaya da shan wannan tafki ɗin sannan allahu wal rubutun inda aka rubutun kaddara da alƙalamin da lauɗin duk gaskiya ne mai da su sannan akwai tambayi kabari akwai malaku munkar da nakir matambaya da cikin kabari akwai tambayi kabari mu musulmi mun yadda da haka aqida ce da batacciya kuma wannan yana sa mu gyara ayyukan mu saboda gudun tambaya kabari din muna tsoron me za mu tarar ba tsoron mu mutuwa ba me muke me za ka tarar shine tsoron mutuwa dan ni da ku na san da yawa in dai ba wanda ya tara kuɗi da ko mukamai wata kila kowa yana inda za a ce yanzu ka mutu lafiya za ta bi me za ka jira a duniya wani fa zai ce shi kai anya bari ina ba ta fahimta so ba abin da mu jira a duniya amma abin da muke tsoro shine abin da za a tar a cikin kabarin kawai shine matsalar da muke fuskanta to muna da imani da wannan kuma wannan yana control din mu muna mun godiya ga Allah da haka mun imani da cewa akwai mala'ikun kuma akwai tambara sannan kuma akwai azaba a kabari ga wanda cancanci azaba din Allah ka kai mana azaba sannan akwai ni'ima a cikin kabari ga wanda cancanci ni'ima Allah ka samu cikin da ka ni'ima tun a kabarin su wannan duk ga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa sannan kuma da cewa rana za ta fito daga yamma inda ke faduwa wata ran za a wata ranar madan ta fito ta gabas za ta fito ta rana ne alama kuma abuwa sun lalace kenan Allah shi kiyaye sannan akwai dajjal zai fito gaskiya ne ba turawa ne dujjal ba ba talabijin ne dujal ba don kadan da ka samu su rudaddu wanda suka je sun ce sun kanta islamic studies ko sun je sun yi digiri a misira ko ina su dawo ko kuma menene wani sai ka ji ya ce maka wai ai turan su ne dujal din kawai da ake faɗa ba wani dujal mutum ko kuma talabijin ne dujal wannan duk bata ce kawai saboda annabi ya bada cikakken misalin dujal yace dan adam ne yana da ido guda ɗaya ne sannan kuma a rubuta kafiri a cikin shi to in ce turawa ba musulmai a turawa ne akwai musulmai mumine waliyan Allah cikin America da Ingila da Switzerland duka akwai su kuma ka ce su ne dujal shi ko dujal kafiri ne ina fatan fahimta sannan talabijin ya danganta mai aiki da shi ne in ka ga dama ka aikin da'a da shi ka kamo tashar sunna tv ko shak albani tv ko kuma abin nan gashi nan ka kamo tv zaka ji qur'ani da hadisi ana kantar da kai ina fatan fahimta wanda ya ga dama ne kuma ya halaka kenan da kamata masu wanda ce to kudi ma dujal ne saboda kudi ya danganta ko kashe su wajen da'a ga Allah ko kuma kashe wajen saban Allah haka ne ko ba haka ba lafiya kai kanka kai ma dujal ne kenan tunda kana zuwa kai da'a ga Allah kana kai saban Allah wannan tubka da wani wannan akalaniyu ne wanda zamu yi muhadara akan waɗannan mutane insha Allah wata rana ina fatan fahimta suna nan suna cika najeriya suna ruda musamman a mataki na 'yan boko daga cikin da ba su karatun addini ba suna mugu ruda su aje abin nan musamman galiban suna sun yi digirori ne a fizik ko chemistry ko wasu abubuwa ko likitoci ne ma ko tsofaffin sojoji ne ma wasu sai su suna ruda mutane hakika shine dujal wani mutum ne zai fito fitinan ne kamar da manzo Allah ya faɗa to mu ahlus sunna 'yan salafiya mun yi imani cewa akwai dujal din nan a bisa kuma siffar da manzo Allah ya faɗa ba a siffar da waɗannan mutane ruɗa suka suka faɗa ba sannan kuma akwai dabatul ardi wadda ta zo ƙarshen duniya tana yau tana magana cewa annan nasa karkanu bi ayatina lauke na mutane ta masu dalda akwai wannan sana ida mai yan wato yi da kaddara ta alkhairi da shari duk wani abu da ke faruwa da kaddara Allah ke faruwa na alkhairi ko na shari amma mun babbanci mu shine mun yarda cewa duk abin da gani akwai hikimar Allah madaukakin sarki ba kawai haka nan karazu ba Allah yake yi ba sannan yan wa musulmi daga cin aqida mu shine muskaddara sirrin Allah ce ba ma kutsa mu ce sai mun gano mene a cikin ta me yasa Allah annabi Musa mai fir'auna wannan ba haƙƙin bane annabi yace qadar sirrullah qaddara sirrin Allah ce kada mu ce kutsa ciki tsaya dan matakin da ishe ka me yasa Allah wannan dogo wannan gajere yayi wannan kaza wannan kaza dan hikima da kai fara amsa amma ka ce sai gano haƙiƙanin abun to babu shakka ka kama hanyar tabewa Allah ka tsare mu yan wa musulmi imani shine magana zuci da baki da zuci da aiki ba zai ka ce bangare ɗaya banda bangare ɗaya ba sannan imani yan wa musulmi a wajenmu mu muna ga cin aqida mai salafiya shine muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma wuce iyaka wajen ƙaunar wani gicin sabon manzan Allah kamar yadda 'yan shi'a zindiƙai suke yi sun wuce iyaka wajen ƙaunar aliyu da hassan da husaini wanda hata kai suna bauta masu har mata kai ga suna fifita sai na aliyu akan annabi ibrahim da musa da isa har annabi muhammadu ma sun fifita shi a shi amma da wayo akwai bidiyo clip na zazzakina na akan youtube ya ce aliyu ya fi dukkan ya fi annabi ibrahim ya fi musa ya fi ismail ya fi waye waye sai ce kai bambar ce ya fi dukkan wata halitta allah kaga kenan ya shigo da annabi muhammadu a ciki amma yana tsoron mabiyan aka ca da annabi dama dan annabin suka bi shi wasu daga ciki ko ba haka ba za su yi tawaye sai wayo sa annabi a cikin jaka wannan yana ga cikin zindikanci da ke cin aƙidar shi'a shi sa muke mamakin wasu wawaye wa gidan shiga rediyo suna cewa wayan da inyamurai suka zuga suka je suna neman a ba su man da kanu tunda su mahaukata ne daƙiƙai ne marasa adalci ne man kano kowa san ta'addancin shi rashin ƙasa zama lafiya kashe mutane kona dukiya muna ga suke faruwa amma sun rufe ido sun je a basu dan uwansu wai kuma wani wawa wasu wani sai suke wai to yanzu muwa mu cire aqida mu cire kaza mu je a ci a ba mu zazzaki saboda hauka ina fatan fahimta wa zai ja bashi waye zai da zuwa cikin zangin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani dalili za a ce mu cire aƙida ai mu al'amarin mu gaba ɗaya aƙida ne duk inda ka gamu ko jarida gani muna kan daily trot mu aƙida ce a wajen mu ya kamata a san wannan abun da haka mu duk wanda baya san manzan sabon manzan Allah to ba ma san wannan kuma ba ma wuce iyaka mu ce wani mu wuce bashi matsayin da wuce nasa ko Abubakar ko Umar ko Usman Balan ko Ali ko wane ne ba ma wuce mutum ba ma wuce matsayin da Allah ya bashi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa akan sa da haka muna san sabon manzan Allah ba ma cewa ba mu da wani gacin sannan kuma la cewa nubgidu man yubgiduhum duk wanda ke kinsu muna kinsa kowaye shi ko uwa ko uba ko da ko jika in dai yana kin waɗannan sahabbai to muna kin sa sai ku karin hudubar mu ta makon da ya gabata su waye waɗannan sahabban wannan kokari suka yi wajen mu mu zama musulmai a yanzu wannan kokari suka yi wajen mu iya wannan addini duk wannan abin da kake kallo sakamakon su ne yace walaula hum ma kana fil ardi muslimu ba dan su waɗannan sahabban ba ina musulunci ina musulman suke su ne suka yi musulunci yau a ce kuma koma mu zage su kar da irin wannan rayuwa ai ko a rayuwa ne maka abin arziki irin wanda sahabbai suka yi maka haramun ne butulci ne a ce ka koma kana zagin wani mutum ballantana irin abin da wannan sahabbai suka tsaya suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo je yaƙi da kuɗin sai yaƙi suka zubar da jinin suka bada kansu akai komai yau kuma a ce ko wai a ƙarshen duniya wai zai zage su ko ya ce wai ba su yi addini ba sai shi'a tur Allah kiyaye da aka malace don ke kinsu muna kinsa yake ambatar mummunan alkhairi mu ba ma san su ba mu ambatan sai da alkhairi malai ke cewa hubbuhum dinun kaunar su wannan addini ne wa imanin kuma imani ne wa ihsan da kyautatawa amma wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyan kinsu kafirci ne wuce iyaka ne zalunci ne kuma don haka muna son su sai cewa nuthbitul khilafa muna tabbatar da khilafa wato kalifanci bayan manzon Allah sallallahu ga Abubakar Siddiq shine khalifa na gaskiya cancancaccen khalifa na manzon Allah sallallahu ba dan komai ba saboda shi da kanshi manzon Allah ya gabatar da shi ya daga kin sahabbai din komai za a sai ce a ji a samu Abubakar manzon Allah in nazo baka ne tace yace wa wata mata ke samu Abubakar in kaza ce ku samu Abubakar za a yi sallah bai ne ce ku sa Abubakar bai da lafiya yace Abubakar komai sai ce Abubakar yaushe za a samu wani kuma yazo ce zai koma da Abubakar kasa dan haka zaka je wajen Saqifa aka zo ana tattaunawa waye zai zama khalifa bayan rasul manzon Allah ansar sun daga ni sun ce mu ne minna khalifa wannan ce kaza Umar ce ku dakata ya za ku yi haka cikin ku waye tsakaninku da Allah zai bi mai ran shi zai dadi a ce ya wuce gaba shine shugaba abubakar yana bayan shi akwai wanda haka zai mai daɗi a cikinku suka ce allahumma la ba zai yi ba haka daga nan suka sallama ga suka bika abubakar gamar al'amura duka sahabban manzala suke jima'i akan biyayya ga abubakar sadiq allah ƙara masa yarda don haka muna gabatar da shi akan su sauran sahabbai kamar yadda allah ya gabatar da shi kamar da manzan allah ya gabatar da shi sannan kuma musabbai suka yarda da shi akan matsayin shugabansu gaba ɗaya daga cikin hadisi na aliyu da sayyidina abbas da abdullahi abba da dukkan ahlul baiti Allah samu dace sannan kuma muna imanin cewa yan musulmi cewa addinin Allah a bayan ƙasa gaskiya ne wani aƙida ce ta salafiya cewa addini ɗaya ne a bayan ƙasa kuma addini ɗaya ne a can sama ba wani addini biyu ko uku ko kuma da yawa duk wani a shi ce muku ba inda Allah taɓa cewa al'adiyan a Qur'ani ko annabi ya ce addiyan sai dai dinu inna dina illahi lakum dinukum waliya din addini kwara ɗaya ne wanne ne shine addinin musulunci ba wani addini ba addini musulunci kuma dukkan wani addini da ba na musulunci ba falan yuqbalu min Allah ba zai amsa shi ba invalid bai da wani kima duk wani addini da ba musulunci ba abinda muke kira shi ne mutane zo su addinin musulunci don haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da iman da zakata mu yan waye hakuri huduba tana da matuƙar muhimmanci sai gashi wata da matsaloli amma dai ku yi hakuri dan abin da muke tattaunawa daga cikin fa'idojin su aqida salafiya daga cikin inda ta sha bamban da saura shine su aqida as-salafiya suna mai da hankalin littafin Allah maɗaukakin sarki wajen haddace shi karantawa tafsirinsa yana daga cin abin da yin aƙida salafi suke ba kula a cikin rayuwarsu madadin wasu kuma sai su mai da hankali waƙe-waƙe wasu karance-karance to aƙida sana ba da kula da wannan sannan sana ba da kula wajen karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bambancewa tsakanin hadisan masu inganci da marasa inganci ƙwarin fahimtar su yadda salafus salih suka fahimce su saboda ba gurin komai ba su salafiya daga nan suke samo dalilan dukkan abin da su duk abin da mu qur'ani hadisi salafus salih shine madogaran mu sai kuma ijma'i al'umma sabai wannan shine madogaran ɗan salafiya da haka suna ba wannan mukula a lokacin da wasu kuma suna kallon gaba ɗaya wayannan adina ba akwai ɗan ɗariƙan da muka taɓa jin shi wanda ya ce zai taka wai annabi muhammad in bai in yasi ba allah shi kiyaye wanda yana cewa ai karatu ma aikin wahal da kai ne wahalar da mutane ne kawai aikin banza ne abinda ake bukata ka aje karatun qur'ani ka aje karatun hadisi ka ji kana son in yasi kawai ina ina fata to Allah shi Allah ka tsare mu to mu salafiya ba haka muke ba kullun dagewa muke mu karanta Qur'ani mu karanta hadisi mu kokarin fahimta sa ko mu aiki da shi daga cikin khasa'is da miza na ɗan salafiya kenan daga ci kuma shine ɗan salafiya kuga suna ga cikin daga cikin khasa'is nasu shine barin yin bid'a da riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da taka tsatsan sosai wajen duk abin da aka ce bid'a ne ba shi a zamanin manzan Allah ba shi zamanin sahabbai annabi bai san shi bai tabbatar da shi addini ba muna watsi da wannan abun amma abin da ya zo da shi kuma sai mu riƙe haka nan ya ishe mu ba sai mun samu ƙari daga waje ba daga cin aƙidunsu ko kuma daga cin miza na 'yan salafiya shine ƙwarin haɗa kan musulmai akan gaskiya da haka da wahala ka samu 'yan salafiya suna da wasu ɗa'ifa ko mene wa in suna ta asubanci ga ɗa'ifa a shine musulmi ya zama musulmi gaba ɗaya musulmi zama abu guda ɗaya amma akan gaskiya ba akan ƙarya ba haɗin baki ba sannan daga cikin su daga cin miza ɗinsu shine da'awatu ilallah kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma umarni da abu mai kyau da hana mara kyau da jihadi da raye da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin adalci don haka su 'yan salafiya suna ke haƙoƙin Allah ne ba haƙoƙin kansu ba ko kuma na ƙungiyar su ko da'ifarsu da haka wata ran sai ka ji mun ce izalatu bid'a dan mete kaza dan mete kaza me yasa kabir gombe kaza sai mu mai raddi a kansa in ma mu ne a cikin gida ko ni ne ne ma wata zaka je mu raddi ko waye abin nan a'a ba gaskiya ita kawai suke kallo a cikin rayuwa a ƙida salafiya ba wanda za a ce shi tsakakake ne shi kaɗai za a ringa bi amma waye daidai shi abi abin da ya daidai da Qur'ani da sunna sai abi wannan ga cikin miza na ahlus sunna wal jama'a yan salafiya don haka yan wa musulmi muna kira da babban murya dukkan mutane zo su rungumi wannan aqida mun lamunce mu cewa za su tsira ranar alkiyama insha Allah ta'ala wannan aqida ba bata ita irin ta ce Allah ya da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin ta ce Allah ya ba su nasara a bayan ƙasa sai da suka ci duniya kaf a lokacin su duk wata gwamnati mai karfin duniya mai karfin makamai mai karfin sojoji mai karfin tattalin arzikin ƙasa wayannan sahabban da ba su da makaman ba su kaza sai suka karya wannan gwamnatin sai suka kada adalci dukkan duniya gaba daya da wannan aqida da haka muke kiran al'umma musulmi gaba daya da wanda ba musulmi ba su zo su rungu wannan aqida din mun lamunce masa sa'ada duniya da kiyama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الله أكبر الله أكبر أشهد أن